والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فمن بعد الكلمة ويسر أمري واقضي عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء daren alhamis ɗaya ga watan rabi'in awal shekara ta dubu ɗaya da dubu ɗaya da arba'in da shida bayan jira a zama ɗaya ta hajji salam daga masa zuwa madina wanda ya yi daidai da hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya don ba mantawa a wannan littafi mai albarka na amadu yaumi wanda ya na babban malami irin musulmi mun tsaya a babu ma ya kudu dogoyi talatin suba har yanzu muna cikin abincin da ake ta korowa waɗanda annabi yake faɗa bayan ya ce da sallah ba. mun tsaya a hadisi na mun tsaya a hadisi na dari a biyar da shida za mu tsaya da dari a biyar da bakwai darasi na talatin da yi shafi na hamsin da ɗaya. Malaiki nau'in haka wani nau'in daban. قال أخبرني أحمد بن محمد بن حمدان بن سفيان قال حدثنا علي بن إسماعيل البزار قال حدثنا سعد بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن زرعة قال حدثني ابن ابي برده الاسلمي عن ابي رضي الله عنه قال babban malami ibn sirri rahimahullahu ta'ala yace shi malamin da Ahmad bin Muhammad bin Hamdan bin Sufyan ya karanta da shi shi ma shi malamin da Ali bin Ismail Baghdad ya karanta da shi shi ma ya biyo daga shi malamin da Sa'd bin Sulaiman shi ma ya ji daga shehi malamin da ya ku ya ya gudu dana shi ma ya ji daga shehi malamin da ibn abi barzan al-aslami shi kuma ya ji daga ma'aikatan da abu barzan al-aslami da abu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da bai Allahu anhu Allah ya fara masa da kale yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbata a gare shi ya kasance idan ya salla asuba sai dai a wannan hadisin wannan ishaq ibn ya ya ko kala ba da rike launa ne ishaq ibn ya ya ko kala shi kan talibin dan gidan abubuwan da sallallahu alaihi wasallam shi za a jawo mai yana da matsala kamar da malaman zango wata abin su da kawo yake annaba ne da Allah subhanahu ya kasance ga sallar subha idan ya salla asuba qala bi fi wala a'lamu illa qala bi sabar yace ban san shi ban face yana faɗa ne lokacin tafiya ban san yana faɗa wannan ban face lokacin tafiya wato idan ya tafiya yana jin yana faɗa wannan bayan ya salla asuba yace da ba sautahu yana ɗaga muryarsa a tare ma a ƙaru har da akwai ilimi ta ba a lawa da yadda zai zama sai kowa ya ci abin da ya mana a nan ya kan yaka domin duk wanda suke da arziki su koya yau shi ne kai ba abin da muke faɗa kana tare da yayanka in kai sallah ko ka zo karatu to ya kamata a ci lallai wato kana buɗe ba filan da rika yi akwai da yau yau wai na kunna qur'anin nan ne sai karaba ya ne dan ce ba kai ya wani wai da wai kaga kaga ajiya wa ki yara sun yi karatu amma ba kai ya wani ne da eh eh ya wani kaga zo da aka ji ya kamata alƙayi suna yi alƙayi wa domin yau da gobe yana zama a cikin zuciyarsu amin ya amin to sai idan ya yi yana ɗaga muryarsa a ta yi ma a abu har da abai su yi sabansa yana cewa lawan masu kai alheri ne allazi da an da hu isma zamu Allahu ma aslihi dunyayi allazi da an da fiha ma'azi talata rabat wai yana fara cewa Allahumma ya Allah aslihni ka gyara mun addini allazi ja'alahu ismata amri wanda ka tada shi ne siriya ke ciki na al'amarina domin ba abin da ya fi wato mutum ya kasance yana da addini a wurin Allah ba ka da cewa ka musulmi kuma ka zama da rijiyo abu ne ne al'akawa to al'amari ne babba Allahumma aslihni duniya Allah ka gyara mun duniya ta allati ja'alta fiha ma'ashi wanda ka sanya ita ce rayuwa ta kike ana gudu aya a cikin suratul kafir ba a zalin da riba duniya da lahira ko Allah ba ku cikin dai kaga abu biyar da yawa cewa yi wala tanzil fasada bil ardh ko kada ka yi wato ka buƙaci banza a wakata wala dan da da tsiwa ka da duniya Allah ya kakka man da rabar ka da duniya Allah ya baka duniya ba da kullum muna fada duk wannan abubuwan da ake iya yi na rayuwa ta halal sai ma sai ka shiga da kyau shiga gida da kyau kawo mota ne kyau kawai da ya ba eh idan Allah ya baka sannan duk da ake zuwa da shi abin da ya ba ku facebook din nan da ya baka duka zuwa kanal bare kuwa dan wani ka are na ba kuwa ni abin da ake yi na duniya kai ma Allah ya baka so ake ya zan so abin duniya a duniya ku ji daɗi a lahira da duniya ba ka da abin da annabi yake cewa ba ربنا آتنا في الدنيا حسنة يكون في وقت الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كل الأدوار عندهم كذا لا تجدي ولا يجي ولا قوة جد أبن يجي وقال لا يزور كل زمان da hadarin aswad su ake komai kake yi kafura domin wannan da annabi da baka yi da ta fita ka wannan kai ka ga yanzu ka zo kana san lissafi ne kuma ya tsarewa amma nan sai annabi ya dunkule ma a jawabi ibn komai ya shiga kuma ko ka karatu mu da yanzu wa ina ga yawa da wani muhimmanci na cewa wannan rukunin da ba da hadarin aswad ba ne saboda shari'a ne ba rukunin shari'a ne ba ne ne ba domin wannan rukun da ya da adam azuwar su annabi ibrahim da hannun sai ya kafa sai amma wai ta biyu ruwa ne da su rusa ka'aba a jahiliya kuma in jahiliya aka ce to a jike cewa kowa ya kawo dukiya ne kan wanda ya kawo ita a jahiliya ne kan wanda ya kawo na za a gina wa Allah dai da aka gama tattara kuɗin sai ya zanto kuɗin kuma ba zai kai a gina yadda Allah da annabi ibrahim ya kawo to ji ne yadda yi ne suka ce to a gina gida a wuce to ji za ku ga mijin Ismail wannan ji Ismail asali a cikin wanda mun ba da tarihi ne da ba aka rika rubuta rubuta wannan ya kira wannan ya rubuta wannan ya rubuta mun ba da wannan tarihi to kaga wannan guda biyu har da hijiri a rukunin da ba da al'adar al'adar su annabi Ibrahim da hannun su ya kafa da su kuma wannan guda biyu ba su samu ba domin bulan da ya samu kawai wannan da abin da kake gani iya bulan da ya gani annaba mu wani wata yi bisu kaga a jahiliya an je a tattaro kudin halal a gina wa Allah aiki amma yanzu zai mutum ya sato kudin gwamnati kuma ya gina wa sallai saboda rashin hankali ko a jahiliya ta ce duk kudin jiya ba su ke da bokar kuma ta ce ta amma kowa ya kawo Allah na halal kan wanda ya ga haramu kuma sai alkawari a za kuma haka ne haka kuma suke so da haka ba daidai yake wato yi kan annaba da ya zo islam da ya zo rukunin da ba yake ko ne kake yi da daina ka koma rabbana atina fi dunya hasana wa qina adhabi hasana wa qina adhaban kai ka bada wannan domin shi ne shi ke kinki duk abin da kake roƙa duniya da lahira ya tabbata ko me kuma da wahala ka ga mutum ya ɗauki wannan zarar wallahi wani abu sai ka maka yanzu amma Allah sai ya kama alamin da in ka tafi da yin naka ko za ka je ka yi ka jina da ko me ake yi a nan yake ko me kake kafa kuma za ka rukunin da ba da ajiyar na so duk ɗaya ke taɓa in ka je yi ne ba ya saba ka ba in ka ba ka wannan gurin domin wannan gurin shi ne asali an na ba mu misali cewa kun ga wanda ya rushe wanda ya rushe ma ya mai ko cewa Abdullahi bin Zubair da ya mai da da da ya yake wa yake wa alazirar da yake saboda na ji annabi ya wato kurwa ya gaya mu cewa na na da ta gaya ba cewa ta ji annabi yana cewa ba dan mutanen ki sababbin musulmi da bane da na rubuta ta ba na bari ita yadda baban mu annabi Ibrahim gida ba sai kun ga ana ana da aka ce ko da ko kai karatu kana yin ibadi da mutanen irin wannan la'akari ce gaba da alkai alka la'akari da mutane irin wannan mutane ne mutumin gobe ke karan ke jeru mun yi sallah Allah so wani ba ko ne ba nan so ne ka jiyowa mun dai sallah ba sallah Allah ran da aka yi ya kunna sai ce ne malam ko za ka haɗi ne da ada ta da aka wai kan haɗi ne ke mata ba yayi ba duk da ka alire ne ba sai ce Allah ya tsara mana yi wannan kalmar ita ba na wuce iblis mu ba mu sani ba ne shi kadai ya je nan shi ne ba zama nan wannan abin da yake faɗa ba kuma kana da dalili ne mu kana yace amma komai da dalili ana yin ta da hikimar wal mau'izati da Allah yace ko cikin da ba nan wa ka taba ya ga ya Allah cewa ko za ka hada mana sallah ne ba wani sahabi da ya taba gaya wa Allah cewa a sai sallah babu sannan abu na biyu ba ka da labari ko ɗaya ko ɗaya cikin labarin da ka taɓa ji wani ya haɗe a za ta la'azar wanda a jirgin muna amfani cewa shi kuma ya ce yin gari ko min wala mata ba yi ruwan sama ba ba yi wani ba wani tsoro ba wani abu da ya faru aka haɗa nake masa duk ibnu kulama ya kawo a haɗin sallah al-imamu shokani duk malaman bidiyo masu kawo amma ana yi a wasanni kowa kace da zarar su kai ba ku ka zo ne ka sa ba ya za da lada duk unguwar da ka doka mu hada za da lada ko ba ka bane shi ko da yake wato ilimi ana bin dare a hankali da zarar da ku kuka zo nan karatu da azabu muka gana ruwa ya halatta ba da zaka sai muka ji lafiya da ya wurin mu domin kowa ya san sannan kuma ba kai za ka gane ban ba idan ne ya halitta ana ruwa ba mu kun kun ruwa da gaskiyar ruwan ba aka zo ne bakar ba ta ce ba zai shiga ba karkari kawai kuke da muku hukunta amma a ya halitta domin azima ce akwai wani mutum tsakanin azima da rukta azima liman da yake da dama rukta sauki ne ba wai dole ne kai aka ce ko annabi ya alaikum bi rukhsatillah wani sauki aka kai kai dauka sannan ko da yake liman ya zo maslaha yake kallo ta da mamu abin da yasa malaman fitu ba ta haɗe a zaɗa al'adar saboda ya ga lokaci an bai ta ɗaya ke nan sannan abu na biyu ba wani abu na mashaƙa ba gajiya da za a ce in bai tashi kan kare ce in ya tashi wurin sun kare zai tafi kuma aikin gudu wai kuma yake zo mu haɗe a zaɗa al'adar ya goma shi da wadanda saboda kawai zai iya yi irin wannan ruwan a tsarin yi ba su da ma'ana ba su da ba na kulle kan da ya dawo wata har zuwa a yanzu har zuwa ta ce da yare ba wani daga cikin almajirai da yake fasa a cikin zuwa ya haɗe sallah ba wannan kuskure shi ne mai shi ne yake zuwa a bidiyo da bidiyo da imama kai za su kalli ne wani lokacin liman ya zo ya yi sallar za ku ga ya zo ya yi abu da hasaninsa zai iya haɗe a za da la'akar sun magarba da ya ɗin ba ya rasu kuma ba ya ba sai ya kuma yi domin fitowar da ne domin fitowar almatar ruwa sai aure muka wanka haka aka ce wanda yake faruwa ko kuma wanda kake tsamfar aka ce ko kuma duhun dare ko tafi ko wannan amma liman shi ne da wannan ciwon ko ni san mutane da aka yi sallar kafin su dawo dalilai ne da yawa irin wannan abubuwan yana da wani mulki ko da yaushe wallahi ba niyyar ba da hausa amma abin da ya manta kai shi ne yake da Allah ya ba mu ne wato shi ya san mu ba mu sani ba muna zauna saboda kawai ya gani da wasu wani sula da yake wani shi ne kawai abin da yake shi na nan sa wani kan saurayi ba aka tura da zai yi wa mutane sallah shi ba kuri ne shi ne tunanin sa ya to wannan shi ne abin da yake faɗa Allah na lokacin sarki yake wa ahsin kama ahsan Allah ne ka kyautata ka manye da Allah ya kyautata ma amma Allah ya baka duniya ba Allah sai amfani da ita sai ya ce wala dan da nasibaka wa azika ma ahsana wala dan bil madal bil ba na wannan gaban da ke kawo ba wal kokedi ji ma ta kallahu dal al akhira cewa abin da aka baka ne kai mun lahira ne kaga wannan Allah din kana raye ke ga ma domin idan ka mutu in zama dole ya aika ne ba ma lahira kai da kanka Allah yake ga mun lahira yin sadaka da ya ka mutu ba ko da da yake yi ba wani ya taɓa yin wannan magana ne ce yace ina ba fa yi da rayi yace yanzu ma za ka iya kira wani iya eh yanzu ma da yake akwai da za ka iya kira ne iya eh akwai wanda Allah mai wani da shi ne sa sun ga arziki da yayin da wani ma yayin kun to kamata yayi kai abin da zai rika wannan ayyuka kansa akwai shi da yawa to wannan shi ne to shi ne a wato alama alheri duniya Allah ka gyara wa duniya allati ja'alta fiha ma'ashi wanda ka sanya rayuwa ta a cikin ta talata barar da ku an gane ku Allahumma aslihni akhirati Allah ka gyara min lahira ta allati ja'alta ilaiha marji'i wanda ka sanya makoma ta tana cikin ta talata barar da ku to kaga wannan bayan ya kawo adoni masu kyau amma mun faɗa akwai illa a hadisi amma akwai da gaskiya ko kuna jiya Allahumma ne ni alladhi huwa ismatu amri wa ni akhirati kaga yare nake da wannan ita irin ce saboda haka wannan da yake da amma ba san ta iya kuma ana yake zama da yana sai ce Allahumma ni akhirati alladhi la yamti salata wala Allahumma inni a'udhu bika min rizqika min sakati ya Allah ina neman fakewa a gurin ka shine addu'a'u kai ai addu'u ilai ina fakewa a gurin ka bai da ka Allah ta yarda da ni min sakati wato bai yarda da ni ne sai ayyuka da kai da ni sakati ka ba wanda za ka buka ka ga ya Allah Allahumma ya Allah inni a'udhu bika minka ina fakewa irin sai ce da wata bini za ka rinka kare ina fakewa ya Allah bika wato a gurin ka ninka daga dai abin da baka so shi ma talata maza da na kuma da ke dama ta riba a da shi kakan da gabobin duk sun zo a hadisai ne ya Allah ba wanda ya ce ya hana abin da ka bayar ba za ku zo ko wani zai zo yanzu kwangila ce ko wani aiki za a yi wani ya ce shiga yana fita ba ma za ka san yana ta zuwa ya hana a baka ba shi ba ta gama aiki za ka ji labari da yawa yana ta zuwa yana so kar a ba ka amma wallahi ba ba za ka sani kai sai bayan ka zama ko sai an dade ma wani zai baka labari ne ai lokaci kaza ka za ka me yasa saboda bai bayar wanda bai hada wa bai sai kar a hada ba bai faɗa ba ya ce a baka dukkan halittu wannan ba ta da to za ka ji an ba ka kuma wannan shi to sai ke cewa wala mu'ayyar imam al-bala ba wanda yake ba da wanda aka hada idan mutane suka yi wannan mai so na bayan da rari tare da yana ba ka rike mutane hasala ba da ba ko wani hasala wani yayi kudi ka ji wani yara yara ka ne wannan yara idan yara amma alaji ne da kai wannan ba ka da komai eh ita hasala matsalar da idan cikin ba da ne ta fito ita fito za ka jira wa kanka ba saboda haka babu wannan magana Allah ya masa ni'ima da ko dan cikin ke yanzu Allah ya maka yiwa a lokacin da sarki turubi ku tashi da kotan tebur ta farko lokacin boko lokacin da yawo lokacin da ya gano gadanima gadanima karo ne da gowa manzon da ya zo fada gaban da yi mubaya a fage wa ya duka fakewa ya duka wannan bawan Allah ta hatta sarautar kanta ita su ne sarautar kowanne ya zama ya tsara sarautar su ne sarautar a samar gari Allah da azo bayan Allah ya kanta da yawa wasu suna fata cewa su suke nuna masa ba wasu abubuwan zuwa kaza na su ne sarautar amma yau ya zo jikan ya tsuguna ya gaishe ka yi waya ai sai ka san wannan doji ne ba ba da za ta rage in magana a cikin shekaru yawa ya ce kai ba baban ka ba ka amma ba wannan ba sai aka tallaba to Allah ya yi bai wa ta aka tallaba sallama wa alaihi in ba ka ba to faɗa za ka yi da Allah domin sai da Allah na cewa da haji wa aduwwullah me hasada mutum Allah ne Allah kake tuhuma cewa don me yasa yayi kaza abin da nake faɗa ke za a zo a ma'aikata da har ko a za ku duka ta zo daga baya a ce kai ne da kai ne kudin zubar kai ne kaza Allah ne ya zaɓe ka wanda ya kai wannan to zai zauna lafiya wanda kuma ya tsaya faɗa da wannan to zai ga ka da irin cutar da jini wannan shi ne ba kullum idan ka dace ba za ka kai dama ne alfahari kana hararo wannan kalmar to za ka zauna lafiya za ka zauna lafiya duk abin da Allah ya yi wa wani ka sarrafa ba ita kuma muguwar mugunya ce ita da ta ce ba ta ai ciwo ne da in ya riga kuma wallahi ita matsala a hasara ba jari ba wani in ta riga ta huta ta ko ba in ta riga ta don lokai karatun ajiye da ake yi in sai hasara da samu ba in shi ne illa kawai isa kullum idan Allah ya wuce kuma daga cikin hanyoyin magani gida bayan ya kasa da rike a jini Allah ya wuce ba to ya ji wannan wannan yana da kuce ta kana ji ko da gida ba kai zauni kike da jini wannan Allah ya sa albarka kai ya ce ka haka su nan bobe su ke jini zuciya wata rinji da aka kawo saboda yadda su yake da zuciya da aka kawo nama da kirkeni daɗi yana zai ba zuciyarsa na da shi ka nuna tana su ne su je ka koto ka yi kin da su ne su je su yadda rai wani a ba ta da da cewa ba komai shi ne a zai ba to da haka gaskiya in mutum yana so ya ya ɗaga da wuri to ya shirya ta da ran karfe kowa ta da duk wanda Allah ya ɗaga ko ba wai wani wanda yake a wuri ba ko jikan ka ne ya ɗaga da ni to ka tallafa ba sallai kowa da abu ne ya tsaga mana duniya wala ya faru da jaddi ne kalbi kokar mai kokari baya amfanarwa a wurin ka eh ita kokari ne ai da an da kun dinga da kwari sai kun ku kowa kuɗi don da ka ka ga yaro da jikan ku amma a duniya ba ki ne ba su yi a bakin jago baban da ba su suka kula ma da jago ba shi ba kakar da ba amma ga shi ne ya haka kuma sai a yi jago shi yana shekara sha takwas a jirgin yake da kuwa wuri da shekara da saba'in ba shi ba ne ba iyawar ka wacce take zawa ba shi ba ne Allah ne zai gaji a cikin fadin ya kalli wani ya ce kai za ka yi kai yanzu za ka koma kula da family ba wanda ya zai hada shi ba domin yi wannan da ba a cikin ba halin da ba wuri wannan shi ne lauwa na wannan rubuce ba قال حدثني احمد بن عبد الله بن محمد بن اميه الداوي قال حدثني ابي عن ابيه قال حدثني عيسى بن ميمون البخاري النحوي ابو احمد عن الرياء بن سعد الجلدي عن يحيى بن حسان عن عبادة بن الثابت رضي الله عنه نعم babban malami wato ibn sirri yace yayi malamin da Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Umayya asawi ya dangaje shi ma ke fara nuna wato mahaifinsa shi ya karanta ne shi ma kuma ya biyo daga mahaifinsa kakai ne ka ji gidan malamai ta da uba da jika duk malamai da duk suna ta aiki na ne sai shi ne a mahaifin shi ne a tunanin kakai shi ne muhammad bin umayya asawi dukansu malamai shi kuma ya ce malamin da isa bin maimun al-bukhari an-na'wi mutumin bukhari sannan malamin nawu kuma malamin hadisi na abu ahmad an ba da kuta da abu ahmad shi kuma daga rayyan bin zan ya biyo daga malamin da rayyan bin zan al-jalabi shi kuma daga malamin da ya haifu da hassan ya ya ibnu hassan yana cikin wato ahlul bayt an ce na dije ne su sai amma ne sai kun basira har sai kun bar kwakwalwarsa ka san abu da sun tuwo zai samu gadadi da shi har sai kun bar kwakwalwarsa tana nan tana da jiye da yake a mutane yawa malamai sun suka tuwo sosai ma wasu dina ruwa ya aiki a ruwan amma shi har sai ba wannan bai wani to sai yake cewa shi kuma da sauran su da sani رضي الله عنه قال الله يقال عن الجاهلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات التي يا كتبتي يرى الدعاء دون الدعوة yana cewa da kullum ma sallama duk lokacin da ya sallama sai a ce Allah alaihi salatu wasallam ya ce Allahumma la tukhzini yawm al-qiyamah wa la tukhzini yawm al-ba'th fa inna man tukhzini yawm al-ba'th faqad akhzayta ya Allah la tukhzini kada ka kunyata ni kada ka tabar da ni yawm al-qiyamah rana al-qiyamah ko a cikin da ya gaza ba tana da aya annabi Ibrahim ya yi addu'a a kan wannan ko cikin zuwa da ya yi ولا تخزي يوم الجمعة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يلو هنا الدعاء رد حولي من الصالحين آه بنبا آه آه بارك الله فيك يوا فرقم جاي آه رد حولي من الصالحين وألهكني بالصالحين an gane ko wala tudu yawm al-wa'd sai ce ka Allah kada ka to a wato da dare kunya dare wanda za ka tafi mutane ra ta aljiya sai ce yawm la yafa'u malu wala bun ranar da wato dukiya da aya da za ta amfani ba yawm yajuru mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa bani kulli mulkin minhum yawma idin ta'lamu sai Allah ya ce illa man adalla da kalmin sa ne sai wanda ya biyo Allah ko kuma sarki da zuciya da biyayya ba hasala ba gido ba kita ba kaji sannan za ka wuce to ta dace da wannan addu'a wala tabdini yawm al-ba'th Allah kada ka kunya da ranar kunci albashi ne al-shiddatu wa bi tsanani da kuma kunci wannan ranar alba'th kaga wannan yau mai ba abin bil alba'at shi kuma ta shi ranar aljiyawa wannan kuma ranar alba'at shi ne ne ta shi ranar aljiyawa shi ne ranar kunji a gurin mutu fa inna man tukhi yawm al-qiyama yace domin duk wanda ka zo da ta shi ranar aljiyawa fa kada a tabai da hu lalle ba ku ne da aljiya Allah duk wanda kai wannan eh ana ku aka yi yawm al-ba'at eh hoti aka yi yawm al-ba'at ranar القيامة يا با يوم البعث لا نكون في جزاء جهنم فقد أتبعت وجوه كافية هي في نوع آخر wani nau'in da rabbi a wannan hadisi abu da ya janyo ya samu matsala akwai wani ya yi gura a sassan wanda muka ce yana da kai mun basira shi ne illa a hadisi nau'in haka wani nau'in da rabbi ana farana muhammad bin harun al-hadrami al-hadrami ko قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خلف بن عقبه قال حدثنا ابو الزهراء قال قال عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه شيء قال يجيب السن يجي سيما ما لم نصر بن علي محمد بن هارون على حضر يا كمدتي فيكم يا جيل شيء قال نصر بن علي فيكم يا جيل شيء قال خلف بن عقبه فيكم يا جيل كما ابو الزهراء kaji wa ana zai mali shi kuma mai yi wa ana san mali da yawa ne haka ake yi ka bi yayi wa kan yi yawa shi ma sai Allah ya bari mai ba eh duk abin da kai na kyau da dawa da bauta kai ma za a yi ba ka bauta wa ya yi za a bauta ba wallahi wallahi kai ma sai Allah ya ba ka kada zai bauta ba kana rayu za ka gani sai Allah ya karɓi rayuwarka amma za ka ko ka mutu ba sai sun bi ka da ayyuka da kai sai sun dika shi ne da bashi ba za ta abu da ta samu ka shi hukumi ka biya bashi ka ba da bashi ka zuba biyan bashi shi ne da abin da kai wuce ya biyan bashi duk abin da kake wa ƴaƴa to wani kake ba abin da kake kuma ka sa kai komai da shi to na zubarwa ne domin zuwa ne a kasa kana shiga mata yake ya ka biyu in ba ka je ban aiki wato abin da ka ga a cikin ka dole sai su maka yarda to wai na abubuwan su ne ba kai abubuwan da ko da yake su kawowa shi kuma ya biyo daga Allah kamar da sai Allah wa rufa Allah bi da jalali salam annabi ne man kana shi ne ya tsari ko din salati duk wanda ya bada lokacin da ya yi da salati سيدي سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثلاث مرات هو اللي يقول وانا ولا تزيد da uku kama mafura da uku zai miki a gurin Allah ya kama kama ko kada ya kanta ba amma ne a duk kalmomin su zuwa da zai kanta a zikaru da wani yanka akwai wani ko subhanallahi wa bihamdihi akwai wanda annabi ya ce garka yin tsari akwai subhanan lai wajen yamin subhanan lai a da aka baka ko ba kuɗi ka yi iya yi ba to shi ne abin da ake faɗa abin da dai ba a so shi ne ka ce annabi ya ce shi ne ba a so amma idan ɗauka kai a zuwa kai za ka yi ko kuma an ka ɗauko hadisi ga jinsi shi ke na sa huta nau'i na wani nau'i daban kana kuma da shi abu a ruba al-harrani kana da na Ahmad bin Bakar al-harrani قال حدثنا عبد بن بشير عن قصي عن مجاهد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر السلام ربما لا يقول السنه إذ ما لم أبو عروبة الحراني يا نسل فيما يدل لغاية بن أحمد بن بكار الحراني فيما يدل لغاية بن عشاق بن رشيد فيما يدل لغاية بن حسين فيما يدل لغاية بن مجاهد babban ɗalibin kana jin mujahid ka san wa ake zuwa yi magana a gaba shi ne abdullahi da abbas babban ɗalibin ibn abbas shi ne wanda yi sauka alqur'ani tafsirin qur'ani tun daga fatiha zuwa nan da uku a gaba abdullahi da abbas an gane ku isa abdullahi da abbas yake cewa idan ta samitu min hadith ali an mujahid fa sallimu idan kuka ji nan daga mujahid ya ce in ya ga wasu bugan kadai mujahid ke nuna jabar kenan za ka ga ibna abbas yana da ta inda ekolojiya ta tafsiri da almajiran su su bakwai to manyan ɗaliban su ne su mujahid yana ɗan mujallabi kamar biyar eh mujallabi biyar farko ibna abbas tafsiri ibna abbas mujahid haka duk ɗaliban kowanne da mujallabi ɗaya inda ekolojiya mawdu'a mawdu'a ya kamata a ce ɗalibin ilimi musamman mai harkar tafsiri yana da jiya da yawa saboda kare kare ka a tafi mai mujahid da yanki mai kare da su bai yanki mai haka kai zai biyar wannan kowa da maganar da abu dalilin sa kowanne to shi ne yake cewa قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن أنت الله ثبت عليه زيادة التي يقول في دبر الصلاة هنا فلا أجل الله بين يد الله لا إله إلا الله ولا نعبد الا اياه في ابوه هم من كتب الكتاب له النعمه وله الفضل وله السلام الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون زمن كتب za mu fara yin annabi ya sallama baya bar gurin sai ya kanta addu'o'i goma ko tasbihai ko tsirai goma to a cikin da akwai wannan mun ne ce baya bota da yayi استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم عنك السلام ومنك السلام كما انت يا ذا الجلال والاكرام حتى قضى لوكاشن da gyara sai gyara kaba in gyara zama za ka je ka je dogon za ka je gyara zama ya ci gaba ko kaba ba a so ka sai ka kai sallama kan kafar ka da ka je ba a so ka je ka ji kai komai sai ka fara ya ji nan to sannan sai ka gyara kaba ka dora ba shi kuma a tabbata ya biyo ya kalli maka in liman ne ya ji kayi kira za ka biyo ka kalli maka ko ka kalli wato arewa an gane ko eh arewa ke kalli wa ko ko ka kalli mutane ko ka kalli arewa shi ne ya arewa ko da arewa sai ka kalli an gane ko to abin da yake la ilaha illallah ya yi gaggara ba wanda yake jinta abota ga Allah wala na abu illa illallah ba wanda muke bauta sai Allah kadai da wani abin da jin ni'ima da Allah wala wani fadil duk wala la Allah wala hu salawu hada duk dukkan yabo mai yau ya tabbata da Allah la ilaha illallah ba wani da sai da bauta ba shi ke muke yi da lauki muna ba tsarkake addini gare shi wala muka riya da kafiru ko da kafirai ba ka su ko ba ka su nau'ina ka wani nau'i daban ana amfana da abu a ruba قال حدثني احمد بن بكار قال حدثنا عتاب بن الوكيل قال حدثنا بكار بن حمل الدمشقي عن ابي راشد عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وغير ذلك عن بعض الكيفيه. اي ايه وانت زين مثله قوم لقوم نحوه كما سنن ومرت لك نكسر شيني نحوه amma mutuna ko kowane da kogo bambanta ne da bambanta ne shine nawa shine ɗaya ne irin wanda ne suna da kayan matan قال أخبرني أبو أروبة قال حدثني ابن أبي أبو نوع هذا هو النوع دبا قال حدثني هارون بن إبراهيم المديني قال حدثني نعمان قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا المحاربي عن مطلق عن مطلق بن يزيد عن عبيد الله بن زهر عن ابي بن يزيد عن ثابت عن ابي امامه الغالي رضي الله عنه قال في ما الذي هو السني yake malamin da Ahmad bin Ibrahim al-Fakiri ya karanta ni shi kuma ya zo daga malamin sa Umar shi kuma ya zo daga malamin sa Harun bin Ishaq al-Hamdani shi kuma ya zo daga malamin sa Al-Muharibi an Murtali bin Yazid shi kuma ya zo daga malamin sa Ubaydullah bin Zahar shi kuma ya zo daga malamin sa Ali bin Yazid shi kuma daga jerin malaminsa alƙali shi kuma daga jerin malaminsa babban sahabban annabi abu umaru shi ne sulai bin abdullahi radiyallahu anhu ba yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من قال في دور كل صلاة مكتوبة النبي يأتي هو اللي بلا كتب قوة صلى فرلا اللهم أعن محمد الوسيلة اللهم وعده اللهم اجعله في المتقين صحبته وفي وفي العالمين جلدته وفي المقابلين ذكره كيفي أنني يعبد وجه سوى يا الله كما أن محمد الوسيلة هم بل وجه أحسن وذكر الله وسيلة والمقيدة Allah ba da cikin gaske ne cewa wa abu maqaman ma'muda lil ladhi wa'ada ko a ya yi cikin ikrar
نعم
أتى أن يبعث كتبك مقاما محمودا أن يكون ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو لم matsayin wanda yake abin da ku shine wannan annabi yake duk wanda yake gaban duniya in ya zo ya roƙa mu duk da cewa annabi ya san nada ne amma dan ka samu lada kuma ka samu shedarsa shi za aka ba mu wannan gaban da shine gaban da don ka samu lada kuma ka dace da shiga da nufin da zai shi za a zai yake a rika roƙa ba amma ba wai da ba da ba da ka bane da ka ko ka roƙa ba ko ka roƙa ba gurin annabi to an faɗa ne dan kai ka dace dan kai ka dace to shi ne yake cewa duk wanda ya roƙa a gaban wannan bayan kiran sallah halatta wuce ba a yi annabi ke ce gona ya tafi da kan to shi ne wannan wasila din wani guri ne a aljanna wanda ba ta yi zuwa gurin sai wanda Allah ya fito ruwa ya Allah ya fito ko wani gani to shi ne wasila ba sai Allahumma da'u bil mustafa'il tawbatu Allah duk wanda ya roka mun ka sanya shi cikin zaɓaɓɓu waɗanda ke zaɓaɓɓu to wata abokan daga da ke rabu suna cikin zaɓaɓɓu zaɓaɓɓun zaɓa ne kuma abokan da kuma ne kan yi ta wazar wani na aika ga wani yake kullum muna faɗa yanzu ko an jin na kace daga wani kadari aka ba ka kace in ka je kare ka ga abu a wannan da kuma ai da kunya kai ya to me kai ba abin da kai kana dai an samu da wani boko ne ke tsoron Layin nuna ke wato kwanalar fadalar Allah yake shi ne magana da muke a karatun baya cewa kai ka san ba da fadalar Allah ba su shiga da domin gaba ɗaya ayyuka mu ne muke duk mayan da roke rijiya ta ci ne lokacin ko ba ka bane wani ne lokacin su ba zaɓai na kai a wasu nake in kana so ka gane bambancin mu da zaɓa na wajen riko da karanta alƙur'ani to ka yi alaƙar mu da waya yadda ka muna da rike wani ko da ya ka gaba da suke Qur'ani na rantsi ba da Allah ko fiye da haka alaka da waya yanzu ita ce alaka saba da da Qur'ani ya kake gani inda kowa yanzu yadda yake rike waya da kowa hanji da kowa da yake rike waya haka yake rike Qur'ani duk miji da yake bude ka duba wanda ba kuma da su da yake alama ce da rantsi da Allah da kowa ba ka gani ko ba mu to ko dan man zuba la abu sai ka jara gwani gangaran Allah abba abba ka ji wala ko domin kullun da yayi wannan sai da gidana wa wato gangaran ta fi gani to haka ba ta ba dole a dubu ba ka da ne amma na tabbatar da ba zai ya duka duwa mutane har gane ko to wannan shi yadda yake cewa wa bil mu'alimi da darasa Allah ba ku cikin sarki ka daga matsayin sa a cikin al'alami wato a a dalibai gaba daya wa bil muqarrabi da dikru Allah ka sanya shi a ta ambatar da cikin makusantanta eh alka ambatar ka cikin mabukunta wa man kana zalika fi rubi kulli salati duk wanda ya mutu wannan kan zan kowace zalla wa kad tawjaba alayhi shafa'atu yawm al-qiyamah fi duna ya tabbata akan da ya wuce ba akan da ranar al-qiyamah wa da wanda hujjanna kuma aljanna za ta fita a gare ni hadisi yana da yalla akwai da da ku cewa amma ga ita an ga ba alamar ba'i da wani dama والصلاة القادمة آت محمدا للوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا للذي وعده wannan jirgin ne ya gani tsarin kasara duk da kuma ya wannan hasali shi za a zuwa da shi ibrahim a tsarin yin mutum yau amma nan ba ka kowa ya ya ne gani nau na ka wani nau'i mai ba kana kasara ma ka bi na harun al-hasrabi kana kasara rizqul lahi bi sallam al-marwazi قال حدثنا محمد بن خالد الحربي قال حدثنا بلال بن العلاء البصري عن نافع بن عبد الله السلمي عن علاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هذا اسناد حياتنا وضم الذي محمد بن هارون هو ابن سنية إمامة محمد بن هارون يا كرم النبي shi kuma ya zuwa gaba da wanda rizqul lahi bi sallam ka ji suna rizqul lahi bi sallam eh albaru shi kuma ya jiyo daga malamin da Muhammad bin Khalid bin Habasi shi kuma daga jiyo malamin da Abdullahi bin Ala al-Basri shi kuma daga jiyo malamin da Rabi bin Abdullahi bin Sulaiman shi kuma daga jiyo malamin da Ala ibn Abi Rabah wanda da shi ya ga wa Ala shi ma yana cikin manyan ɗaliban ba ibn Abbas ko Ala ibn Abi Rabah ina kasar Hausa da shi a ba ya goma jiyo ba saboda wani lokacin har saboda kamar yana da Trump gefen nan cikin da ya gani amma idan aka tafi gurin Abdullahi da Abbas da yayin fatawa a Madina a Makka in aka je ne kan da yake yana Madina ko yana garin da yake ne kan da yake daga ya kake kake daga Makka je yake ka tsallake a karu ka tawo nan haka ibn Abbas yake sai ya ce ba ka tsallake a karu ka tawo saboda bai wanda Allah ya ba wata rana wani wani sarki daga cikin sarakuna ya ga ya ga wato mutane na ta kaucewa ana ta matsawa a harami kun san yadda harami yake ana ta matsawa shi sarki shi kuma yana kan abu hawa ya ba abin matsawa shi ruwa ya wannan ya kace ma a dawo kenan a dawo ya yi shi da wannan shi shi ma shi sallama domin su a lokutan suna sallama ba daga aka ce malami ne kai su za a sallama ba to ne to yana da wannan larura ko sanawa ake ana girma ba fatawa ko kirki ce to gurin adawa ke zuwa wallahi aka ga wani da Allah ya kore kuma ya zauna ya ce ba to ana yi wannan kira ba yana cikin mawdu'a a kan bidiya da nan da wannan ba karka din tafsiri ma madarar tafsiri da biya to aya da ke yi masara da shi malamin ku ibn abbas cewa ya kalla a kan wannan وفي ذلك سوى عن ابن عباس كما لم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما لا نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى نعمل الجميع قرأ أنه جراد عند أن أثبت أجري أقبل شيخ في قوة جديدة يقال له قبيصة sunan wannan dalilan kabisa kabisa yana cikin boka kawunan annabi alaihi wasallam dan uwan mahaifiyar annabi eh kaje ya da wani abin da babu kana fa kana da wurin ya tuba فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من يدري ما جاء بك kawo da ya kawo ka irin abin da ne game da shi ya kawo ya yi kudu da kyan ke tafiya ya zo wani gurin karamtarsa ko jika ya ce kawo da ya kawo ka nan wa karkar da rasu shekarun da sun riga sun yawa ka yi shekaru da yawa ka girma yana da ayyukan ya kamata da zai kai ba biya wa raka abaruka duk kashin ka yayi sauki azu zuwan ka sun yi sauki fa kana ya rasulullah ba ne kun ji ko sai shi ne amma ne zai kai ya raka ba haka yake ba ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaga abu wanda yake da wannan dariya kai ne dan auta a gidan kuma sai Allah ya ba arziki ka je maka ya gudu da wani ba za a ce ma arziki kai wa zo wai za ka zo neman sa ba abokan da wasu ba za a ce da Allah arziki wa ne na nan to du wai sai an gaya musu cewa ba ba ba ba arziki ba ne su a gurin ba dai dai ba ne ba dai dai ba ne ai wannan bangaren Allah ne wanda ya zama mai kan kanka ya zama wai ba na ce da kawa saboda wani yaro ya yi kanin ba ne ba wannan duk wannan wannan abin da ba a so ne yake motsuwa eh wallahi ji ai wannan kare ne dole ko ka ce da kawa ne kanka ba ba ka ko wani Allah ne wani ولك عظمي ko azumi sannan lallai wato kajina ya ta farko shi shine ya rasa al'azabu kan shi ma dai ne da wata uba kowace sannan karfi na ya rauni wakta raba ajali sannan ajali na ya wato a ne mu makalin da yake a ina da ya kauna kamar ne samun wannan magana ta ta ba a da alaihi sai mai mai gaba kan ne yake da yaro yawa sai mai mai gaba duk makalar rasulun da ya da alaihi wasallam sai aka ba shi da lafiya da lafiya yake shi ma ba sai haula da kai da ba wani wata dukiya da ke ragowa a gefen ka duk dukiyoyin da suke gefen ka kawo wala madar ko wani tuban shi ne madar tuban an gane da ko yawa illa ba ba sai sai da ya ba rahmatan ne kawai saboda tausayin maganganun da ka faɗa yanzu kawai duk wani dutse da yake jefa ka duk kuke jefa ka ba wata mace kuka ba saboda tausayin maganganun da ka faɗa yanzu ba a fi haja duka haja daga kawo bukatar ka bai bukatar ka kawo bai kawo ka ba kalli wata ba a kuka wajibi ne a cika ma hakkin ka ba kare ya rasu lalla sai ya ma'aikin Allah addini ne ba ku iya gani ba ba shi ke na zo ne ka koyar da ni wani abu ya kawo ne lamu da yi bi shuri a wani ayata duk da wannan duban ba na zo ne ka koyar da ni wani abu da zai amfani da ni zai amfani a wannan duniya da lahira wala tusbir alayya amma sai ka ga da yawa eh domin yanzu ko ba za ka yi abubuwa da yawa yake wala tusbir alayya kar ka ga yaron da yawa kar ka yawa ya gano fa inni je ko kurfi domin ni da shi da ni ne ban juwa ne zan ba ta kama da yawa kada ce shi amma ni bin ya ka to dawo abin da zan gaya ma na duniya shi ne kai za ka laida suba in kai sallah azba ka kul ba da salatu suwi bayan sallah azba kawai ka ce subhanallahi alazim wa bihamdi wala hawla wala quwwata illa billah salatu rabaa wannan ba zai iya da shi da shi domin ya saba da shi duka da kai wannan suba سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاث مرات ذيك كفر وزن ذهوب يأتيك الله من بلايا أربعة إن كفر وزن ذهوب الله زي كاري كندا بلا أي جلاوه نقول قولنا السلام Allah zai kare ka daga kudurta ba za ka zama kuduru ba ka koma ga Allah wani ba za ka hau kafi wani hauka Allah ba zai rarrabe ka da hauka ba har ka koma wani ama da makanta Allah ba zai sa ka rasa shi ba wani farin da zama za ka samu da ba sai ne wa farin wa amma wa amma li akhiratika amma wanda zai gaya maka ga wannan kuwa na duniya Allah ya ba wannan a duniya ai ba sai kuwa amma li akhiratika fa kul idan na lahira ne kuma ka ce Allahumma inni min indi Allah ka gini yake ni daga gare ka ka ba ni shiriya irin da ka ya Allah wa duk alayya bi fadli sannan ka kwarin yo shine abin ka kwarin yo da falala ka ya Allah wa duk alayya bi rahmati sannan Allah kai lillibi ka waso min rahmar ka ya Allah wa anzil alayya bi barakati sannan ka saukar min da albarkatun ka ya Allah wa qala al-sayyid sai wannan kirki da ya mai da wa kada asabi a wani arba yayin da yake faɗa sai yana faɗa sai yake dunkule ya fi sauka hudu yana faɗa Allahu ma bihi kaza sai sai haka kai ke nan wajen kan bayan nan ya faɗi sai yin ma ya dunkule na biyu ta uku ma ya dunkule ta hudu ma ya dunkule su guda hudu fakala Abu Bakar sai na Abu Bakar yana jibi wa Umar sai na Umar na jibi duka ce kalu ka hada ya Rasulullah ko wannan kawo na ga ya bai Allah ma a da ma ban ma ala azabi na ba kace kaga hakan ku ne in ya dubu da wuce ke da kai yawan wannan kawo na ga ya rasulullah hakan ku ne in ya dubu da wuce ke da kai yawan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya da yake wanda shi nan shi yake da nan sai wanda rai da yake hannunsa da in wa fadi na yawan kiyama da yake da abuka in har ya fika da su har zuwa ranar kiyama bai bar wannan abubuwan da na ga ya bar ba la yuftahanna lahu arba'atu abwab min al-janna za a buɗe wani ƙofofi guda hudu na aljanna yadkhulu min ayyiha sha'a ya zaɓi wanda yake so ya shiga kawai an gane ko ya zaɓi wanda yake so ya shiga to a cikin gaba ma irin sa ne kafin mun karkare bayani kuma sun nuna mun lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai an ga gaba da gaba wanda muke yi kure Allah wa kuma sai ya yi mana a ina ga za mu tsaya nan sarki da zuwa sai mai kora Allah ba ta an alaihi wa sallam Allah ya kira ni da wa da ko kun da kaza wannan sai mana wuce da duniya da kai da duniya ko ka ji malaman mu da ainihin mu da ya kora da Allah da da da ya fara idan ta ba da Allah ya san mu da ke da imani ya mu ma sai ko Allah ya fara mu da lafiya da mu fara ne imani dole ne sai mana wuce da duniya da jarabawa ma kana ji da wasu ne mu yake da sana'a Allah ya tsara mu Allah ya tsara mu wato sauƙin kaya da zai zo nan da yawa da kuma da suna da jawa da kofin da na baba kun kira da yawa da da yake ba wa mai Allah da yayi na da kuma da suna da jawa da kofin da na baba da da ta aure da wuri da aure da kuma da da ke da mu da kuma da suna da jawa da kofin da ne Allah da iya mu Allah da zuwa da ne wani wannan da wani na mu ba da ta yi ya ka فقالوا التوحيد مقصودا كما قال ان لا تجاوز امر الاستقامه تكون في كل دعوه ثم تؤمن يوم التعبير لما واتي وانا اسالهم ان يكون كما قال ان لا تجاوز وكل القران وفي الذكر حال اللهم امنا برحمتك يا رب العالمين ولا تؤمنا واجعلنا لك عبيدا ولا تطوعنا وتوكلنا على الله يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى